واستنارة من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka muna godiya da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haɗuwar a wannan masallacin mai albarka na masjidu ad-da'wati wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin nan mai albarka na khulasatu nurul yaqin a wannan majalisin namu mai taken manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne madubin rayuwar musulmi idan ba manta ba yau muna 26 ga watan rajab hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiyya 2006 wannan kuma shi ne darasinmu na tara a cikin karatun wanda littafin mai albarka in ba manta ba a yau za mu tashi aljuzu ustani ma'ana juz'i na biyu kenan dezian volume a cikin wani littafin mai albarka za mu tashi a mukaddima kenan kasancewar juz'i na biyu ne malam ya buɗe shi da mukaddima za mu karanta ta da gaugawa in yaso sai mu shiga a cikin karatun littafin malam ya ce al-mukaddima hida ta littafi na biyu bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi ya ayyuhan nabiyu wannan yana daga cikin kira na girmamawa da Allah maɗaukakin sarki kima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki bai taɓa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan shi ba sai dai da kira na girmamawa ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan rasulu bayan annabawa za ka ga Allah yana kiran su da sunayensu ya Musa ya Ibrahim ya Zakariya ya Yahya amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah baya kiran sunan sa kai tsaye idan kasance Allah baya kiran manzo Allah kai tsaye kenan kuma min babu aula Allah yace ya kai wannan annabi inna arsalnaka lallai mu mun turo ka shahidan ka kasance mai shaida wa mubashiran kun mai bishara wa nadhiran kun mai gargadi wa da'iyan ila Allah bi iznihi kuma mai kira zuwa ga Allah da izininsa wa sirajan munira kuma hutula mai haskakawa wa bashirin mu'minina kuma kayi bishara ga mummunai بأن لهم من الله فضلا كبيرا أكن cewa suna da a wajen Allah falala mai girma wala tuti'il kafirin wal munafiqin kuma kada kai biyayya ga kafirai da munafukai wa da'azahum ka kyale ka bar cutarwar da suke maka ka kyale su wa tawakkal 'ala Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila kuma Allah ya isa ya kasance wakili inna fatahna laka fathan mubina lallai mu mun yi maka budi budi wanda yake bayyananne li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik don Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na kurakuranka wa ma ta'akhkhara da kuma abin da ya shinkirta wa yutimma ni'matahu alayka kuma ya cika ni'imarsa akan ka wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma ya shiryar da kai hanya wadda take miƙaƙiya malam ya bude da wannan ayoyin ne wanda suke nuna girma da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab yabo ya tabbata ga Allah wanda ya sabkar da littafi akan bawansa walam yaj'al lahu iwaja kuma bai sanya masa karkata ma'ana bai sanya wannan littafi ya kasance karkatacce bara gaskiya qayyiman littafin ya kasance tsayayye a hanya madaidaiciya wannan ayoyin suna nuna wasu daga cikin farnoni da ni'ima da Allah ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki dai kasancewar Allah ya aiko sa a matsayin ne a matsayin manzo annabi kuma manzo wanda ita ce mafi girman ni'ima da Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya sanya sai kasance hitila mai haskaka ma mutane hanya wadda za ta kai su zuwa ga hanyar zuwa ga tudun mun tsira hanya wadda za ta kai su zuwa ga tsira a gaban Allah maɗaukakin sarki har yanzu kuma shi mai bushara ne ga mutanen kirki da cewa in sun bi Allah zai sa su ina zai sa su aljanna har yanzu kuma shi mai gargaɗi ne ga wa mutanen banza ko akan cewa su kiyayi azaba da hushi na Allah maɗaukakin sarki haka kuma daga cikin ni'imar da aka bayyana muna a nan shi manzon Allah an gafarta masa zunubansa ma kamin ya yi su ana gane da kyau ko babu wanda ke da wannan in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam abin da kamin yayi ma zunubi an yahe masa kamin yayi lahi ammi an yahe masa balantana kun baya ne baya lahi kaji hoshi ke da wannan falalar ta an riga an yahe masa laihin da yayi da wanda bai yi ba amma kuma yahi kowa ne yahi kowa ibada ya fi kowa kuma taka tsantsan da nisantar sabon Allah maɗaukakin sarki Allah ƙara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin salati da aminci su tabbata akan shugabanmu muhammad alladhi haraba al-batila wanda ya yaki banna wa ayyada al-haqqa kuma ya karfafa gaskiya wa tamasa ar-radai kuma ya toshe banna wa ahyal fada'il ya rayar da kyaukyawan ɗabi'u wa tammama makarimal akhlaq kuma ya cika ɗabi'u wanda suke masu karamci wa hadan nasa ila siratil mustaqim kuma ya shiryar da mutane zuwa ga hanya ma'ana ya nuna ma mutane hanya mai kakkiya kenan nan ana nuhin hidayatu irshadin ce mun gani a can baya ko akwai hidayatu tawfiqin akwai hidayatu irshad kenan wa hadan nasa ai wa arshadan nasa صراط الذين أنعمت عليهم حنير وإن الله ينئم أكنسو أنعم الله عليهم حنير وإن الله ينئم أكنسو من النبيين دقتك النباوة والصديقين للصديقين والشهداء إذا شهدوا والصالحين لمتعلن كيكي وعلى آله هل يرزقكم الله يسيرا لسلاتي أكن إيلنسا وأصحابه لسحبنسا الذين اهتدوا بهديه wanda suka shiryu da shiryuwarsa wattaba'u ma rasamahu lahu kuma suka bi abin da ya shinhida musu ma'ana suka bi abin da ya umurce su fadalat lahumul muluku sai sarakai suka rika neman kusanci da su wa khada'at li haibatihimul umam kuma dan saboda haibar su al'ummomi suka kankan da kai a gare su ma'ana nan yana nufin salatin da ya yi manzon Allah kuma yana roƙon Allah ya salatin gawa ga sahabbansa ana gaya da kyau ko yana daga cikin siffa ta ahlus sunna in yamma manzon Allah salati yana sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ɗan bid'a da ɗan shi'a su in suka suna manzon Allah salati shi kadai suke sawa sai alayansa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad babu sahabbansa ana gaya da kyau ko dan su suna raina sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa kai dan ka bambanta da su kada kai suke kama manzo Allah salati baka sa sahabbansa ba Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina ana gare in kace wa sahbihi kuma kace ajma'ina dan kaman gaba ɗayan su ne ba ka yarda da su ba ka yarda da su ba sabani in shi a kenan na'am malai ce amma ba'du bayan haka fa hadha huwa al-juz'u ath-thani min min khulasati nur al-yaqin wannan shine juz'i na biyu littafi na biyu a cikin littafin khulasatu nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin sunan littafin kenan khulasatu nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin warattabtuhu fi suwayatin na jera wannan littafin na tsara sa a cikin wasu in sa'o'i shine suwayat tasghir ne na sa'a na sa'at na tsara shi a cikin wasu 'yan sa'o'i ikhtalastuha min fursatil fara da na sabuto su a cikin lokaci na na dama mutajashiman almashaqqa ana gani da kyau ko tare da me yake da suna a mutajashiman ay muta'arridan tare da na sha wahala shine ma'anar mutajashiman al-mashaqqa tare da shan wahala a cikin wannan aikin liqillati bida'ati dan saboda karancin kaya na ma'ana yana nuhin kamar dan saboda karancin ilimi na wannan kalma ce da malamai suke faɗi dan tawalu'u ana gane kyau kuma na abin da yake nihi ya sha wahala a wajen tsara wannan littafin na biyu don saboda ƙarancin iliminsa wasu hulatan fahmi ana gane da kyau ko? e amilan fi manfa'atin kasuri na amsari na yi wannan aikin tare da gorin ya amfanar da wanda suke matakaita ma'ana wanda suke ƙanana kwatankwaci na a wajen neman ilimi mutawakhiyan fi zalika salamatar ta'bir tare da nisantar tare da ƙoƙarin zaɓar magana wadda take mafi sauƙi ma'ana kamar kalimomi ina zaɓen mafi sauƙi don saboda me yake da suna su yi sauƙi ga wanda suke ɗalibai ƙanana wasu hulatar fahmi da kuma sauƙin fahimta ma'ana na zaɓi kalimomi wanda suke masu sauƙi masu kuma sauƙin fahimta muqtasiran ala siratihi kuma tare da taƙaita akan sira ta sallallahu alaihi wasallam ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nuni shine idan aka ce za a yi karatun tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tarihi mai tsawo to akwai wanda a cikin tarihin na manzan Allah dole ya an biyo akan su sai an tsaya an yi dogon bayani ana gane da kyau ko to shine yake nuhin shi ba zai tsayawa irin wannan ba ta irin wasu wanda tarihin manzan Allah yake biyowa akan su a tsaya an yi dogon bayani akan su ana gane da kyau ko misali akwai wani usman bin mas'un za a kawo bayanin shi amma a takaice mala ya kawo shi wanda za mu kawo sauran labarin nashi don saboda a cikin tarihin shi akwai ibra akwai wa'azi sosai a ciki to shine ma'anar mutawakhiyan muqtasiran ala siratihi sallallahu alaihi wasallam tare da takaita akan tarihin manzon Allah shi kadai wa ma laqahu ba'da hijratihi min surufil ida'i wal makayid tare da kuma bayanin abunda ya haɗu da shi bayan hijirarsa na sunuf ay sinf sinful iza jam'i ne na sunf ma'ana na nau'ukan cutarwa wal maka'i da makirci da aka yi ta yi masa min munafiqil madina munahunci da cutarwa da ya hito daga munafukan madina wal yahudi da yahudawa wa mushriki quraishin da mushrikan quraishawa alladina lam yaktafu bi ikhrajihi min biladihi wanda ba su taƙaita ba ga hutar da shi daga garinsa bal qatalu bari ma dai sun yaƙe sa wa harradu alaihi ghayrahum kuma sun zaburar da wasu akan su tashi su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min mushrikil arab na daga mushrikan larabawa abinda malaki ni anan shine bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baro makka ya rabu da mushrikan quraishawa da ya zo a madina kuma sai ya isko wasu lalatattu kuma su wane ne munafukai da kuma me da kuma yahudawa munafukai su ne wanda suke me yake da suna kafa biyu kafa guda musulunci kafa guda kahurci su ne munafukai wanda kuma su ne suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama an ce ba a cin gari sai da yan gari to su kuma sai nau'i na biyu su kuma su ne yahudawa kenan an tuma ba a faɗo ba ko an gudo ma mushirikai yanzu kuma an zuwa isko me yahudu da munafukai ko wake su wanda ma sun mahi su sun mahi mushirkan sun mahi mushirkan matsala yanda zamu gani me yake da suna a cikin wannan littafin bayan wannan kuma su mushirikan da suka koro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga can bayan ya baro su busu kyale shi ba su ma sun yi ta kokarin yanda za a yi su ga bayan shi bayan sun koro shi ke ma'ana bayan ya hoto ya baro garin nasu ba su kyale shi ba har yanzu kuma suna ta bin bayan shi da makirci da kuma cutarwa balin ya ce wa huwa sabirun manzo Allah kuma yana ci gaba da haƙuri raja a hidayatihim don saboda watan shiryuwarsu wa ma amalahum bihi da kuma abin da ya mu'amalance su da shi بعد أن حقق الله رجاءه بالفتح kenan za mu ga kuma abinda manzon Allah ya mu'amalanci mushrikai da shi ba'da an haqqaqa Allahu raja'ahu bil fath bayan Allah ya tabbatar masa fatansa na buɗin makka mil makarimil akhlaq na daga abin da ya mu'amalance su na kyaukyawan ɗabi'u wasofi da kuma meke da suna kawar da kai wal'afu da afuwa famalat ilaihin nasu sai mutane suka karkata zuwa gare shi wa dakhalu fi dinillahi afwajan suka shiga a cikin addinin Allah jama'a jama'a Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum ba dan rahama daga Allah ba ta hanya take ta hanya take ka samu su ba dan rahama daga Allah ba da ka riƙa yin sauƙi a gare su da ba su musulunta ba walau kun tafazzan ghalizal qalbi kuma da ka kasance mai tsanani mai taurin zuciya lamfaddu min haulik da sun watse daga kewayenka ma'ana da waɗanda ma suka musulunta sun watse sun barka ma'ana kamar nan Allah yana nuna ma daga cikin rahamar da Allah ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum mai sauƙi mai sauƙin kai ana gane da kyau ko to shi ne Allah ya ce da a ce ka kasance mai taurin rai mai mummunar mu'amala mai kaushin hali to da ma wanda suka musulunta sun watse sun barka fa as'alullah an yaj'alaha khalisatan nafi'atan ce da haka ina roƙon Allah ya sanya wannan littafin ya kasance an yi shi dan neman yardansa kuma ya kasance mai amfani innahu awwalu mas'ulin domin lalle Allah shine mafi shine innahu awwalul mas'uli domin shi ikhlasi shine farkon abin da za a tambayar mutum a cikin ayyukansa wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ko kuma ya kasance innahu ha'un damiru ne ya kudu ila Allah duka inda aka fassara yana yi innahu awwalul mas'uli domin Allah shine farkon majibinci wa huwa hasbi kuma ya ishe ni wa ni'mal wakil kuma madalla idan ya kasance Allah shine wakili wannan ita ce muqaddima ta ne ta littafi na nawa na biyu kenan abin da yake so ya nuna muna wannan littafin na biyu abin da za mu gani a cikinsa abubuwa guda biyu ne abu na farko shi ne maƙiyan da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya isko a ina a madina ana gane da kyau ku da kuma yanzu matakin da ƙurai shawa wanda ya baro a makka suka ɗauka abu na biyu kuma shi ne yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam zai mu'amalanci mutanen makka idan ya koma a makka bayan Allah ya bashi nasara a ne a kansu wannan su ne abubuwa guda biyu da za mu karanta a cikin wannan littafi malam ya ce a darsul awwal darasi na farko a sanatul ula min alhijira shekara ta farko ta hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam tarihin musulunci yana da tarihi guda biyu akwai me yake da suna tarihu ma qabla alhijra wa tarihu ma ba'da al-hijra a can da in aka ga wani abu sai a ce qabla al-hijra amma kuma yanzu in aka ga wani abu sai a ce ni ba'da al-hijra tunda an yi hijira ana gane da ke ko wannan shi da kenan sabanin su kristoci da su suna kilgon a kalandar su ne da aihuwarwa annabi isa alaihi salam mu kuma muna kilgon kalandar mu da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina malam ya ce bina'ul masjid sharif bad'ul adan a cikin wannan darasin za mu ga gina masallacin madina bad'ul adan da bayanin fara kiran sallah adanu fajr ramadan da kuma bayanin kiran sallah na asubar ramadan adanul jumu'a da kuma bayanin kiran sallah na jumu'a fasfi sanatil ula min al-hijra a shekara ta farko ta hijira banar rasulu masjidahu sharif manzon Allah ya gina masallacinsa a sharif mai daraja wa kad amila fihi bi nafsihi kuma yayi aiki da kansa a wajen gina masallacin li yuraghiba al muslimina fil amal dan saboda ya kwadaitar da musulmai a wajen ne a wajen aiki kenan bayan manzon Allah ya hijira farkon abin da ya shine ne gina masallaci kuma tare da shi aka yi ginin har yana ɗoko birguna sahabbai suna ɗokowa suna ɗoko birguna suna mai da suna har ma suna waƙi nahnun lazina baya o muhammadan alal qitali ma baqina abada mu ne wanda muka yi mamozan Allah mu baya'a akan zamu yi gwagwarmaya da shi mu bashi kariya matukar muna rayu haka suka yi ta yi ana aiki aka gina wannan masallacin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fiha shuri al-adhan a wannan shekarar ce kuma aka shar'anta kiran sallah liyunabbiha al-ghafil kuma wannan kiran sallan an hukunta sa ne liyunabbiha al-ghafil dan kiran sallan nan ya fadakar da wanda yake cikin gafala ma'ana wanda yake cikin wani aiki wa yudhakkira sahi kuma ya tunasar da wanda ya manta liyakuna al-ijtima'u amman dan saboda haduwa ayi sallah ta kasance gaba ɗayan mutane ne suka haɗu ana gane da kyau ko kenan wannan ita ce hikima ta me ta kiran sallah dan a faɗakar daga falalle a tunatar da wanda ya me wanda ya manta dan kuma a me a taru a yi sallah a cikin jam'i talata wa zada bilalun fi adani subhi bilal ya ƙara a cikin kiran sallah na asuba as-salatu khairun minan naumi sallah ta hi kwana alkhairi marratayn yana faɗin wannan sau biyu bayan hayya alal fala hayya alal sala hayya alal fala fawafaqa alaiha rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yayi muwafaqa ya yadda da wannan ƙarin da waye da bela yayi kenan ita wannan ita ce ma sunna taqririya wani sahabi yayi wani abu sai manzo Allah ya tabbatar da wannan abun kenan bilal shine ya ƙara as-salatu khairun minan nawmi manzo Allah ya ji ya tabbatar da abin da yi sai ya kasance kenan sunna ce kamar yadda in manzo Allah ya ce ayi ayi haka ita ma tunda manzo Allah ya gani ya tabbatar kenan shi ma ya zamanto minki da suna sunna wa kana rasul ya'muru fi fajr ramadan bi adhanayn kuma manzo Allah ya kasance a a asubata ramadan yana umurni da ayi kiran sallah guda biyu awwaluhuma kiran sallah na farko yunabbahu bihi al-ghafiluna ana fadakar da wanda suka gafala wanda suke kwana hatta yantabihu lis-suhuri ko lis-sahuri dan saboda su tashi zuwa yin sahur wasani lis-salati shi kuma kiran sallah na biyu ana yin sa ne dan saboda dan saboda a gaya muku al-fajr ya keto lokacin sallah yayi kenan ku yi shafi'i da witiri ku zo a tayar da sallah wannan shine manuwar kiran sallah guda biyu da ake yi kuma asali kiran sallah na farko na asuba ana yin shi ne lokacin ne lokacin ramadan asali lokacin ramadan ne aka fara shi amma daga baya an samu ladannai sun rika yi ko ba a lokacin ramadan ba domin ba sai ramadan kawai ake azumi ba ko akwai masu azumin annabi dawud akwai masu azumin litinin da alhamis ko akwai masu azumin ayyamul bid kenan duk yanda dai aka yi za a iya samun wanda yana azumi kuma kiran sallah na farko a sunnance shine a cikinsa ake sa as-salatu khairun minan nawm domin ai kun ga manufar kiran sallah na farko shine a tayar da masu ne masu kwana shi kuma na biyu aka ce dan a gayi lokacin mi yayi lokacin sallah yayi kenan ina ya dacewa a ce sallah ta hi kwana alkhairi kiran farko a hankalce ma ana gane da ke ko to kuma a dalilance ma haka haka yazo as-salatu khairu min bilal ke yi domin a eh yanzu mutane sun yi abu mutane sun yi abu amma asali as-salatu khairu min ita ake fara kiran sallah na farko ne ake sa as-salatu khairu min an-nawmi aka ce ai bilal ne yake cewa as-salatu khairu min an-nawm ko to a hadisi manzo Allah mai kiran sallah guda biyu ke gare shi bilal dawa da abdullahi ibn umar maktum sai manzo Allah ya ce musu inna bilalan yu'adhdhimu bilailin fakulu washrabu in kun ji kiran sallan bilal to ku ci ku sha domin shi ke fara yin kiran sallah amma shi ibn umar maktum baya kiran sallah sai an ce mishi alfijiri ya keto kila in kun ji nashi to kowa ya kame to wa kuma aka ce yana cewa as-salatu khairu min an-nawm kilan na farko ake mi ake sa as-salatu khairu min an-nawm ana gane da kyau ko kenan anasance da kuma a hankalce ana gane da kyau ko shine suke cewa aqliyan wa naqliyan na'am babu wani abari sunna a tabbatar da ita ana gane da kyau ko ba a daidai sahu a'a ya al'adance ko ya al'adar mutane al'ada ce eh mutane sun canza amma har yanzu akwai masallacin da haka suke har yanzu zancen da nake muku ni masallacin ahlus sunna amma dawa da na sani a garin mu masallacin ahlus sunna tun muna yara in muka tashi a salatu kawai mu suke fara sawa a lokacin uwayen mu da an ji kun ji ta yan tsatsoran ra'ayi yan sabon addini eh haka to kun gani shi ne mana eh ni ba haka haka haka muke noma mutane suka ce bai kiran sallah ba ba shi kiran to kun gani haka ne haka ne ake yi abin dole ne sai an sai an zage sai an zage ne sai an yi yaki shine mu ma masallacin mu masallacin mu haka muke yi masallacin mu haka muke na'am a takaice dai kiran sallah na farko lokacin azumi ba ba kusan ba dole bane eh lokacin da ba na azumi ba kusan ba dole bane amma lokacin azumi shine yake kusan dole ba dole bane amma shine yake kusan dole kamar mustahabbanci yake ƙara ne yake ƙara tsananta shi ya samu a masallacinmu mafi yawanci in ba lokacin azumi kiran sallah guda ma da muke lokacin alfiji da yake so sannan muke kiran sallah wannan shi ne kenan na'am malam yace wa kana adhanul jumu'ati wahidan kuma kiran sallah na juma'a a da guda ake yi min ahdi rasuli sallallahu alaihi wasallam ila khilafati abi bakar wa umar daga zamanin manzon Allah har zuwa khalifancin abubakar da umar awwaluhu idza jalasa al-imam ala al-minbar ana yin na farkon ne ana gane da kyau ko kenan farkon farkon kiran sallan da ake a lokacin manzon Allah wanda shi kadai ne ake yi ana yin sa ne idan liman ya zamna akan minbari wa kana ala babil masjidi shi kuma mai kiran sallah sai ya kasance a kowar masallaci sai ya kira ana gane da kyau ko shine farko yanda ake yi kenan farkon musulunci kiran sallah guda ake yi idan liman ya zo ya zamna akan mimbari sai ladan ya je kohon masallaci ya yi kira abin da ya sake zuwa kohon masallaci don saboda kiran sallah ana yin shi ne don na waje su ji tun da suna ciki ai da ja sun ga limamin to don saboda a ji amma yanzu da yake akwai ofar le kenan ko ciki aka yi daidai ne domin alhukum ya duru ma a illatihi wujudan wa adama wa zada usman radiyallahu anhu al-adhan ath-thani bisababi kathratin nas Usman shi ya ƙara kiran sallah na biyu don saboda yawaitar mutane. Kina wannan tana daga cikin sunnonin da Usman ya sunnanta. Ana gane da kyau ko? Wannan yana daga cikin dalilin ‘yan bid'a na cewa ai bid'a akwai kyaukyawa akwai wadda ba ta da kyau domin Usman ga shi ya yi bid'a ai ba manzon Allah ba ya hukunta ai kiran sallah na ne na farko ko ba shi ya ƙara kiran sallah na biyu ba. Usman ne ya ƙara kenan Usman ma ya yi bidi'a ai kun ga wannan kuma bidi'a hasana ce don malamai sun tabbatar da ita raddi akan wannan abin da Usman ya ba mi bane ba bidi'a bane domin manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ku yi koyi da hanya ta da hanyar khalifofi na Usman yana ciki ko bai ciki yana ciki dan haka abin da Usman ya hukunta umunni daga manzo Allah akan abi ami abi shi a ciki kenan shi idan yayi ba bid'a bane amma na baya gare su duk in suka yi za a duba nasi ya zo da shi bai zo da shi ba ya ci karo da nasi ya ci karo da nasi to a wannan lokacin ba za a aiki da shi ba malin ci as'ila kenan da yake kiran sallah na farko Usman ya shar'anta shi kuma shar'ancin shar'ancin Usman shar'ancin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam don yayi umurni da ayi koyi da shi kuma abin da yasa ya ƙara kiran sallah nan na biyu don saboda yawan mutane sai kasance idan akwai wanda kasuwa suke zuwa tun da sahi suna kasuwa kiran sallah guda bai sa su ji to sai a yi har biyu inda baka ji na farko ba kaji na mi kaji na biyu musamman da lokacin su ba ofar lake da kwaibo wanda zai kai musu sauti kai tsaye yadda ya kamata mala ce as'ilatun tambayoyi mata banar rasulun masjidahu yaushe ne manzo Allah ya gina masallacinsa السنة الأولى من الهجرة شكرا تفرقو تهجرة متى شرع الأذان يوشع كشر أن تكيرا صلى آه في نفس السنة شكرا دي ماذا زاد بلال في أذان الصبح من بلال يقارى أكيرا صلى نأصبا صلاة خير من اللوم بماذا كان يأمر الرسول في فجر رمضان يوزع الله يكي أمني أصبات رمضان يوى إنا أمني لكيرا صلى ودابيو kun gani kenan sai nuna in ba ga ramadan ba bai cika yawan damuwa da aini ba ayi na farko ba na kaifa kana adhanul jumu'a ya kiran sallan jumu'a ya kasance yawwa a guda yake kenan kiran sallah guda ne man zada man zada al-adhan as-sani wa ya kara na biyu usman radiyallahu anhu babban darasin da zamu samu a cikin wannan shine makanatul masjid fil islam matsayin matsayin masallaci a musulunci ta yadda manzon Allah da yazo ba wai kokarin ya gina shi gidan da zai zama yake ba ba wai kokarin ina zai sabke ba wai kokarin ina go ina gonar da zai samu dan saboda yayi noma ya samu abin da zai ci ba me yayi kokarin nema inda za a gina masallaci sai da ya gina masallacin sa sannan ya gina me sannan ya gina gidansa dan a nuna mana matsayin masallaci a musulunci ko da a ce masallaci bai da matsayi sai faɗin Allah maɗaukakin sarki wa annal masajida lillahi ya ishi masallaci masallatai na waye na Allah ne ana gane da kyau ko shine mai yake da suna Umar yake cewa innal masajida fil ardi buyutullahi alal ardi su masallatai a ban ƙasa ɗakunan Allah ne a cikin mi ɗakunan Allah ne a ban ƙasa ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha wuraren da Allah ya so akwai ina a ban kasa sune masallatai shi yasa manzo Allah yake man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna duk wanda ya gina ma Allah masallaci to Allah zai gina masa gida a aljanna a wata riwayar ma wanda ya gina ma Allah gida me ake nufi kenan masallaci shine wani mai hikima yake cewa ya man banaital qasra fil jannati أبشر لنيلك عالي الدرجات أنشأت للرحمن بيتا مشرقا متلألئ الأرجاء والجنبات فالمصطفى قد حسنا لبنائها والأجر له والأجر زاد له مع الحسنات yace ya kai wanda ka gina ma kanka gida aljanna yana nufin wanda ya gina ni masallaci yace kai abinda manzon Allah ya umurce mu na gina masallatai domin aisha ta ce amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil masajidi an tubna fi duri manzo Allah ya umurci a gina masallatai a unguwannai wa an tunazzafa wa tutayyab kuma a tsarkake su a rika sanya musu turare wannan shine kenan in Allah ya baka dama kai kokari ka gina masallaci ka tanadan ma kanka babban alkhairi domin ko bayan mutuwarka lada za ta rika ne za ta in baka samu wannan dama duk inda kaga ana ginin masallaci sai kokari kai kokari ka samu wani jari a ciki ana gane da kyau ko gaskiya mutanen mutanen kauye sun yi wannan kokari musamman kuma wanda suke a wajen diga diga kenan mafi yawanci zaka ga an je sun tara kuɗi sun gina masallaci a ƙauyensu ana gane da kyau ko amma ka ji masu kuɗi nawa a cikin birni da wuya ka ji an ce ya gina masallaci sai in ya fara ganin ta hora leko masa ana gane da teku yanzu yanzu kwanan nan akwai wasu samari da suka gina masallaci a ƙauyen su samari ba yan kasuwa irin ba ma wasu manya-manya yan kasuwa ba komite ne ke gare su yan garin ga sunan garin nasu ta kanan mat ana ga ƙauyen tawa ne yanzu haka sun yi magana da ni sun gina masallacin ni zan je in buɗe musu masallacin da yardan Allah insha Allah ina tsammani zuwa lebantanex za a buɗe masallacin tare za mu je da sun yi Allah ya so ana dai wannan kamar kwaɗaitarwa ne ya kasance a cikin program kinka kana da program kin gina masallaci ko ka samu wanda su kamawa akan ami akan a gina masallaci addarsu sani darasi na biyu yahudal madina yahudawan madina adawatuhum lil muslimina adawarsu ga musulmai ikhbaruhum anir rasuli qabla ba'thihi labarin da suka bada game da manzon Allah kamin a turo sa a matsayin annabi munafiqul madina munafikan madina mu'ahadatul yahud da kuma yarjejeniyar da aka yi da yahudawa lamma ra'at yahudul madina intishar al-islam fiha lokacin da yahudawan madina suka ga yaduwar musulunci a cikinta azharul adawata lil muslimina sun bayyana adawa ga musulmai wa aka zo ya shtahidu na firattihim an islam suka rika ƙoƙarin maido mutane daga musulunci ma'ana mutane sun musulunta su yi ƙoƙarin hiddo su daga ni daga musulunci wa qalat ta'ifatu min ahli alkitabi aminu billadina amanu billadina amanu wajhan nahari billadhi وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون me suke yi shine sai suka rika wasa da musulunci da sai sai su zo sun musulunta marice ne su cika sun gane musuluncin nan ƙarya ne sun ma bari ma'ana shi suka so su mai da musulunci ne wasa a shiga a huta a shiga a huta don saboda su ma sauran a nuna musu kamar abin mene ne wasa ne to a lokacin sai manzo Allah ya sa doka duk wanda ya shiga to ɗaya cikin biyu ko ya zamna in kuma yace huta zai yi mu cire mishi kai ana gane da kyau ko kuma wannan ai ko a duniyance ma irin su ake cewa ajan sekire ajan sekire a ka'idance ka'ida ta duniya yan kama shi ne ake yi kashe shi ake kai tsaye ana gane da kyau ko to wannan kun ga musulunci ma haka ke in ka musulunta kace zaka huta sai dai ka huta da boyi amma in dai haka bayyana ka huta daga musulunci ta wannan lokacin za a zartar maka da hukuncin kisa don ka zaman to likin asiri to haka suka rika yi sai manzo Allah ya sa wannan dokar daga wannan lokacin kuma suka bari wa kanu min qabli wa kanu min qablu yukhbiruna arab almadinati bi nabiyyin yub'athu kad karuba zamanuhu kuma sun kasance kahin manzo Allah ya zo suna ba larabawan madina labari da cewa akwai wani annabi da za a turo karuba zamanuhu kuma zamaninsa ya kusa ma'ana ya kusa zuwa falamma bu'itha lokacin da aka turo annabi ista'zama ru'asa'uhum an yakuna an-nabiyyu min al-arab sai meke da suna manyan su suka meke da suna kaman suka ga ya za a yi a ce annabi ya fito daga cikin larabawa shine ista'zama kaman suka girmama kaman suna ganin ai aibi ne a ce annabi ya fito daga cikin me ya fito daga cikin laraba kuma annabi nabi kuma annabi na ƙarshe ana gane shi kuma ana sai suka yi hushi da girman kai ana girman kai da hushi shi ya zawo suka ne suka ƙi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ada suna ba da labarin zakowar shi walam ma ja'ahu kitabun min indillah musaddiqan lima baina yadayhi wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'natullahi ala al-kafirin to wannan shi ne kenan a da lokacin da kahin manzon Allah ya zo suna gaya mutanen madina annabin ƙarshe zai bayyana in ya bayyana za mu musulunta mu yaƙe ku mu kore ku daga ma madina to da annabin ya zo kuma ya kasance cikin larabawa yake sai suka yi girman kai suka yi hushi yan magana ku suka ce ba a hushi da ikon Allah wa kana yusa'iduhum ala amalihim hadha jama'atun jama'atun munafiqun kuma ya sun kasance suna taimaka musu akan wannan aikin da suke na munahuntar musulunci wasu jama'a daga cikin larabawa daga cikin munahukai bin arabil madina na larabawan madina yar'asuhum abdullah ibn ubay bin salul wanda shugabansu shine a yake da suna abdullahi bin ubay bin salul ma'ana wanda suke taimaka musu a wajen wannan munahurci da kuma zagon ƙasa da suke ma musulunci su ne munafukai shugabansu kuma shi ne wa abdullahi bin ubayi bin salul ana ce mishi ra'asul munafikun kuma ra'asul munafikina ana gane ke ko ma'ana shugaban munafukai wanda akwai labarin shi a gaba in mun kai a wannan gabar za ku ga yadda aka kwashe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi tsananin nuna kiyayya da adawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya zo a Madina a makka suwa suka yi kowa suwa suwa suka yi kowa nuna manzon Allah adawa su Abu Jahal ko su Abu Lahab to yanzu kuma sai aka komo aka isko su Ubayyu bin Salul ana gaya ne ko to wanda shine kenan falamma ra'a ar-rasul minhum zalika lokacin da manzon Allah ya ga haka daga gare su ma'ana wannan kokarin munahuncin da suke yi da zagon kasa ga musulunci da tada zamana tsaye da suke son yi aka da ma'ahum ahdan ala Allah ya uzuhu ya kulla yarjejeniya da su akan kada su cutar da shi wala yuharibahum kuma shi ma ba zai yaƙar su ba wala ya ta'arrada wala ya ta'arradu lidinihim kuma sannan ba zai meke suna hana musu addinin su ba amma almunafiquna amma su kun munafikai fa kana yaqbalu minhum ma zahara ya kasance yana karba da gare su abinda ya bayyana wa yatruku ma batana ya bar abunda ya boye ana ga ya bar abunda ya boye na al'amarin su ma'ana su yahudawa sai manzon Allah ya yarjejeniya da su yarjejeniya ta me ta zaman lahiya akan ba za ku cutar da mu ba za mu cutar da kun kun ba za mu hana ku ku yi addinin ku ba ana gane da kyau ko su kuma munafukai ya kyale su da abin da suke boyewa amma abin da suka bayyana sai a kama su da shi Allah dai shi ya san karatun bebe ana gane da kyau ko shi yasa akwai lokutan da suke wani munafurci wanda Allah zai bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wanda suke wanda yake nuna manzon Allah bai san me ba bai san gaibi ba za su kulla wani munahunci sai manzo Allah ya bayyana manzo Allah shi haka munafukan ma ba kowa manzo Allah ya sani ba amma akwai wanda Allah ya gaya manzo Allah sunayensu manzo Allah kuma dan ya ruwa musu asiri bai hito a cikin mutane bai ce wane da wane munafukai ne Allah ya bani labari manzo Allah bai haka ba sai dai akwai ɗaya daga cikin sahabbai da ake cewa sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abokin sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne Huzaifa ana gaya da ko shi kaɗai manzo Allah ya gaya ma haka kuma shi ma Huzaifa yake tunda manzo Allah ya gaya min ni kaɗai sirri ne shi ma bai gaya ma kowa ba sai dai in ya ga wancan ke nan ya san me aka yi ko ya san manzo Allah ya ba shi labari da munafiki ne to amma shi kaɗai ke sa abin shi ba wanda ya san me yake da suna abin da yake boyewa to wannan shine kenan a takaice dai wannan sune munafukai as'ilatun tambayoyi ما ذا عملت اليهود لما رأت انتشار الإسلام في المدينة أها يوا sun yi ƙoƙarin mayar da mutane ko lokacin da suka musulunci ya yaɗu a madina sai suka ƙoƙarin ne suka yi ƙoƙarin wasa da musuluncin don su sa musulmai su yi ridda bima za kanu yukhbiruna arabal madina min qabl labarin da suke ba laraban larabawan madina kamin zakuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa na suna bada labarin akwai annabin da za a turo kuma ya kusa zuwa man kana yusa'iduhum ala amalihim wa ya rika taimaka musu a wajen aikin da suke na zagon kasa ga musulunci yawwa abdullahi bin ubay bin salul da shi da tawagarsa ta munafukai ma ga aminan rasulu ma'ahu bi manzon Allah yayi tare da su yahudawan da munafukai yauwa ya kulle jijina da su ta me ta zaman lahiya ana gane da kyau ko wannan kawai manzo Allah yana namuna duk lokacin da aka samu matsala a fara da sulhu kun gani manzo Allah yana iya yakar yahudawa kai tsaye da suka fara wannan abubuwan amma kuma sai aka yi ne sai aka yi sulhu da sulhun bai kai ba to a wani lokacin sai aka kai ne sai aka yi ta ta bakin takobi ana gane da kyau ko babban darasin da za mu ɗoka a wannan gabar shi ne wala ya zalo na yukati lunakun hatta ya rudu kuma an dinikun ilistata'u yahuda da nasaru ba za su gushe ba suna yaƙar ku har sai sun mayar da ku ma'ana har sai sun sa kun yi ridda kun bar addinin ku kuma ba don koyo suke wannan dan saboda su ba su yi ba hasada kenan idan jiwa ta tsallake ni ta fada akan uban kowa ko ana ga da kyau ko ko kuma idan ni na rasa to kowa ma ya rasa shine abin da yahuda suke fa tunda su dai basu musulunta ba to kenan kowa mai ya asara kuma babu hanyar duk babu babu hanyar da ba sa bi dan wannan domin aka ce mai son abinka ya hika dubara babu hanyar da ba sa bi za su iya zo muku da hanya ta wadda suka kuna so kamar yadda suka yi a lokacin mulkin mallaka da suka zo a kasashen musulmai sai suka ɗauko wasu daga cikin sufaye ma'ana wasu daga cikin malumai rubabbu suna yawo da su ana gani da kyau ko in suka azabtar da ku sai a sa wannan maluman su rika hudda muku lahira daga su rika hudda muku duniya daga cikin rai ku yi haƙuri akan cutawar da suka muku idan kuka yi haƙuri za ku mutu ku je wajen Allah ku isko aljannar Allah ku kyale su su ta abin da suke ai dama Allah ya ce duniya ta su ce su kafirai ba san ko ana gana da kyau ba haka in mulkin mallaka suka yi a bangaren kiristoci suka yi yawo da laifafkin nan a bangaren musulmai su suka yi yawo da wasu daga cikin lalatattun sufaye ana gani da kyau ko suna daga cikin su me yake da suna inyasi yana daga cikin wanda yahuda wanda tura mulkin mallaka suka yawo da su a wajen ne a wajen ɗame musu gindi ana gane da kyau suna daga cikin wa'annan to kenan dai a takaice kowace hanya za su iya zo muku hanya ce ta musulunci su raba ku da musulunci ko kuma hanya ce ta kahurci kuma mafi girma wa'anda ya kamata a ce muna taka tsantsan game da musulunci su ne 'ya'yanmu su ne 'ya'yanmu domin mafi yawanci yara sun yi saurin ruduwa da abin da turawa ke zuwa da shi kenan sai an rika kokari ana jan hankalinsu kuma bar hanya kuma shi ne a sa su karatun addini domin duk yaran da kaga ya fanɗare ma gaskiya in ka lura za ka gani bai karatun addini ba ne in dai har yaro ya yi karatun addini to ko ya karkace daga baya zai ne zai kuma ma gaskiya babban misali shi ne su baban cire du ku ga baban cire du ba lokacin da yake wannan drama kai kana tsammanin da Allah ya sama wani abu wallahi ban taɓa tunanin nan baban cire da ya iya karatun Qur'ani ba ashe ba ma karatun Qur'ani ba fassara shi ma ya iya ana gane da kyau ko ba ma Qur'ani ba Bibil ma ya sani ana gane da kyau ko to kun ga da karshe an komo ko ba a komo ba an komo wannan shi ne kenan amma in dama babu babu ilimin addinin to idan an tayi shi kenan an tayi ne kenan dai yana da kyau a muke da suna mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu ba su ba su ilimi na addini ɗan magana suka ce da rashin kira karen bebe ya bata idan ba a kula da yara sai a gani sun bace sun koma a hanyar su Allah ya kare mu na addinin mu da addinin iyalin mu ad-darsu salis darasi na uku al-qitalu yaki al-ithnu bihi izinin da aka yi game da yaki badu'uhu lokacin da aka fara sa adadus saraya da kuma adadin wa'anda da kuma adadin saraya da aka yi ba ina fursunoni fursunoni su ne a saraya ana gaya da kyau ko? na a'a a saraya nan ne jam'i na sariya tawaga ko runduna ana gaya da kyau ko? shi ne a saraya jam'i ne na sariya sariya shi ne duk yakin da aka yi manzon Allah bai halarta ba ko kuma manzon Allah ya nada wasu a cikin wani babban yaki da ake yi su je akan su kai farmaki a wani wuri ana gaya da kyau domin sariya kala biyu ce akwai wanda manzon Allah na Madina ne sai ya tura wasu su je shi ma sariya ne akwai wanda ana cikin babban yaki ne kuma sai a tura wasu rundunoni su ne kamar yadda aka yi a lokacin gazo za ta rika ko kuma mai kira suna gazo ta khaibar akwai wasu manzo Allah ya hudda su kushe a wuri kaza ku kai farmaki to wannan da aka tura sariya ne kenan sariyatun fi ghazwa ana gane da kyau ko adadul ghazawat da bayanin adadin al ghazawat ya kukkuka shi kuma al ghazwa shine yakin da manzon Allah ya halarta kenan shine bambanci tsakanin shi da me da sariya al qasd min wad'i min wad'i al ahjari ala al maqabir man hudda tasa ake aza duwatsu akan kabarburra akan kabari ma'ana su ne bayanan da za mu gani a nan ma'ana ya ce adina allahu lil musulmi na bikitali a ada'ihim allah ya yi izini ga musulmai akan su yaƙi maƙiyansu ba da mu'aradatihim lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bayan sun yi ƙiyayya da manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa ida'ihim lahu da kuma cutarwar da suka masa wattifaqihim ala qatlihi da kuma kudin goro da hada baki da suka yi akan kisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gane da kyau ko wannan yana bayani akan ayar udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir ana gane da kyau ko ma'ana Allah madaukakin sarki bayan an cutar da musulmai sai ya umurce su da su tashi su kare kansu yanzu lokacin da ake cutar da musulmai ba komai a wajen makiya amma yanzu da aka umarci musulmai su tashi su kare kansu a nan kuma su ne 'yan ta'adda lokacin da ake cutar da su bakinmu da ta bakinsu da ta ba ba su ce komi ba amma yanzu da musulman suka fara kai farmaki shi kenan sun zamanto ne sun zamanto 'yan ta'adda ina nuhin turawa ne za su ce ai musulunci addini ne ta'addanci an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma kun ba sa kawo cutarwar da su musulma aka musu manzo Allah na fara bayyana musulunci ne ce a tashi a dauki takobi yaushe ne aka ce a dauki takobi lokacin da tura ta kai bango ana gane da kyau ko shine ma'anar wannan fa bada alqitalu fi sanati alula sai yaki ya fara a shekara ta farko bi sariyatin da kuma sariya mun ga abin da ake ma sariya ma'ana rundunar da ba manzo Allah a ciki arsalaha ar-rasulu bi bi riyasati ammihi hamza manzo Allah ya tura wannan rundunar tare da shugabancin hamza li'tiradi irin li quraish dan saboda su tare wasu fatake abinda ake ce ma'ir da larabci sune raƙumma wanda suke dauke da kayan abinci ko kuma arziki ana gane da ke ko to raƙumma wanda suke zuwa fatauci kasuwanci na ƙurashawa na makka suna bi ne a hanyar madina to sai manzo Allah ya tura hamza da wasu jama'a akan su je su tare wannan masu ɗauke da kayan abincin nan su tare su su amshi wannan kayan don saboda in suka amshi wannan kayan kamar wata ramuwa ce domin su ma musulman kamin su hito an amshi musulmi an amshi musulmi nasu ana gane da ke ko wannan shi ne kenan raja'atan min ash-sham ma'ana su wannan fataken sun dawo daga sham na'am wannan fataken sun dawo daga sham thumma tataba'at as-saraya wal ghazawat bayan wannan sai sariyoyi suka rika bi baya da kuma yaƙuƙuka ana gane da kyau ko a takaice dai wannan ana muna bayanin yaki na farko da ya faru wa kuma yayi shugabancin wannan yakin Hamza don me yasa aka shugabantar da Hamza aka ce mugu shi ya san makwantar mugu ko to tsohon mugu ne ba na Hamza su ne tsohin eh yawa su ne su ne tsohin yan ta'adda kenan a gama su da da yaran su ko ko kuma abokan su na da wallahi shi da kenan kenan sai aka shugabantar da Hamza shi ya fara jar ragama ragama ta yaki kuma daga ciki akwai hikima shine turawa zuwa yaƙi turawa ne akan haɗari kun ga sai manzo Allah bai ɗauki ɗaya daga cikin 'yan Madina ba balle munafukai ce to kun gani ya fara tura ɗiyan ku za a kashe su Allah gaya da kyau ko sai ya tura 'yan uwan shi na kusa da shi wannan ita ce hikimar wa qad balaga adada sarayahu 47 sariyatan kuma adadin rundunoni ko sariyoyi da aka tura ya kai a me yake da suna 47 wa adadu gazawatihi saba'an wa ishirina kuma adadin yaƙoƙin ya adadin yaƙin da manzon Allah yayi guda ashirin da bakwai wa tuwfiya fi sanati al-ula Usman ibn Mas'un kuma a shekara ta farkon nan dai ne Usman bin Mas'un ya rasu akhur rasuli min ar-radha idan baka san shi ba shi dan uwan manzon Allah ne na shayarwa ma'ana mace guda ta shayar da su ana gane da kyau ko domin ɗan uwantaka kala biyu ce akwai akun nasabi akwai akun raba dan uwa na jini da dan uwa na shayarwa ana gane da kyau ko jayyid dan uwa na shayarwa yahrumu minan nasabi ma yahrum min yahrum minan rada'ati ma yahrum minan nasabi duk abinda dangantaka take haramtawa haka shi ma shayar shayar da nuni na har ma'ana duk abinda dan uwanka na jini yake haramun kai masa to haka shi ma haramun ne dan uwanka na sha wanda ku sha nono tare gado ne kawai ba za a mi ba ba za a raba ba amma ba za ka auri diyarsa ba ba zai auri diyarka ba to usman tare da mace guda ta shayar da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina a wannan shekarar ya rasu ana gane da kyau ko wa fa amara rasulu bi rashi qabrihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni da a me yake suna ayayyafa ruwa akan kabarinsa ba'a da dafnihi bayan an turbuɗe sa sun mawada a hajaran alaihi sannan sai ya ɗora dutse akan kabarin wa ƙala sai ce a ta'allamu bihi kabara akhi dan in san kabarin ɗan uwana da wannan dutsen ne ma'ana alama ce dan in rika gane kabarin ɗan uwana dan in rika zuwa ina mishi addu'a wa udfina ilaihi man mata min ahli wa adfinu ilaihi man mata min ahli kuma in turbuɗe a kusa da shi wanda suka musulun wanda suka rasu na daga cikin dangina abin da yasa aka kawo labarin rasuwar Usman bin Mas'un dan saboda Usman shine farkon wanda ya fara rasuwa bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai zuwa Madina shine farkon wanda yami ya rasu eh cikin muhajirun shi yasa aka kawo labarin rasuwarsa ana gane da kyau ko kenan shine farkon wanda ya rasu kuma shine farkon wanda aka fara turbudewa turbudewa ta musulunci ana gane da kyau ko bayan wannan kuma shine farkon wanda aka fara turbudewa a makamartar baki makabartar da aka yau aka turbude mafi yawan sahabban manzo Allah sa wanda ake ziyara in aka je a Madina baki baqi'un al-gharqad an gane da kyau ko shine farkon wanda aka fara turbudewa wannan hadisin yana nuna ya halatta a dora mi a dora alama ba dole sai duki ba duk alama da dai zaka dora dan saboda ka gane kabarin dan uwanka ya halatta in dai ba rubutu bane kuma sannan ba gini bane ana gane da kyau ko yawa plaku wannan bai halatta ba haka kuma gini akan kabari shi ma bai halatta ba manzo Allah ya taba tura Ali ya ce Ali ka je duk kabarin da ka gani da gini ka roshe wannan kabari kuma duk kabarin da ka ga an mishi tsuli ya wuce ƙasa ana gane da kyau ko ko ya wuce sauran ka daidaita shi ana gane da kyau ko to wannan shine kenan kenan ya halatta a sa wata alama wadda zaka rika gane kabarin dan uwanka ba laifi bane amma dai ba rubutu kuma sannan babu me babu gini yawa kamar dasa ice ya halatta in dai har dan ka gane ne ka dasa ice ya halatta ana ko aza dutsi ana gane da kyau ko ko abin da ya kama da haka yanzu dai a darasin da nake so mu doka ba mu yi da as'ila ba ko sai mu je darasi sai mu tsaya da anan mata adina Allahu lil muslimina bi qitali a'da'ihim yaushe ne manzo Allah ya izini ga musulmai yaushe ne Allah ya izini ga musulmai su kashe makiyansu yawa idan bayan sun cutar da su bima za bada alkitalu yaƙi da mi ya fara yawa bisaraya tare da tura me yake da suna mayaka kama adadu sarayahu sallallahu alaihi wasallam yawa guda 40 da bakwai wa kam adadu gazawati adadin yaƙukansa 27 akwai yaƙin da ma ba a kashe kowa ba kuma an sami shi yaƙi kuma an sa shi daga ciki akwai za mu zo mu ga yi adadin duk yakin da manzon Allah ya gaba ɗaya ma adadin mutum nawa ne aka kashe mu kwatanta shi da yakokan da su makiya musulunci suke yi mata tufiya akhur rasuli min ar-rada'i yaushe ne dan uwan manzon Allah na shayarwa ya rasu kin shekara ta farko ta hijira bima za amara ba'd da fi manzon Allah ya umunni yawa da kuma dora me da kuma dora abun kenan babu laihi dan saboda an yayyafa ma kabari ruwa ana gane da ke ko ma'ana karo na farko ba ba kullum baka ce za ka zo ka zuba ruwa to mi dan me za ka zuba ruwa ko tsoron kake ko dan ka zo ta mishi azaba wannan ana zuba shi ne da da farko dan saboda kamar ya daddale ana gane da kyau ko dan saboda ya daddale ne ake zuba wannan na farko a takaice Usman bin Mas'un misali ne misali ne abun koyi ne ga mutanen kirki Usman bin Mas'un ya shahara daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan ibada ana gane da kyau ko har ya kai gama ya roki manzon Allah da a bashi damar ya daddake kansa an san daddaka ko ma'ana ya hudda ma kan shi sha'awa shi kawai so yake ya ba Allah kansa a lokacin ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innar rahbaniyata lam tufrad alaina Allah bai dora mana rahabaniyanci ba sai manzo Allah ya ce masa amalaka ya uswa ya Usman shin baka da abun koyi game da reni game da ni gani ina aure kuma ina sallah ina qiyamul layli kuma ina azumi wata ina ashiwa ana gane da kyau ko haka dai Usman bai daddake kansa ba ya zamna amma dai da yawan ibada lokacin da ya rasu matar shi ta yi maholkin ruwa suna bubbugowa daga kabarinsa suna gudu marmaro na ruwa yana hitowa sai ta ba manzo Allah labari sai manzo Allah ce zaka amaluhu wannan aikin sa ne kike gani wannan ruwan da suke hitowa yawan aikin sa ne shine shine ke hitowa wannan kin babban darasin da zamu doka shine faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan duk wanda yake so ya hadu da Allah lami lahiya lau to yayi mi eh aiki na kwarai ana gane wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wani mai hikima yake cewa inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha وكل يوم مضى يدني من الأجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل yace kullum muna ta murnan mun ƙara shekara kaza ai ni dan shekara 40 da kaza ne ai dan shekara 50 da kaza ne dan shekara kai ai dan yaro ne duka shekarun su da ni shekara kaza ke gare ni muna alfahari da wannan yace alhali kowace rana muna ƙara kusanta ne zuwa ga kabari yace kai aikin da zai tseratar da kai a cikin kabari yace domin a gobe a cikin kabarin nan hasara ka da riba ka ta ta'allaka da aikin da kai ne Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya ba mu mai yake da suna ya kare mu ya yahi muna subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah
ba ita dai